أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa ranar lahadi tsakankanin magarba da nisha a nan masjid sabilul huda gawan katare da magaram na littafi al'adabar mufrat na mai littafin muhammadu bin ismail buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau muna ranar ladi nawa ga watan biyar ga watan rabiyar ahir shekara ta 1444 wannan littafi al'adabul mufrad yana ɗaya daga cikin littattafai wanda duniyar musulmi take yawan karanta shi a musulmi da koyon tarbiyya ga musulmi gaba daya a wancan satin mun kare hadisi na 413 yanzu mu tashi babe na 193 babe na 193 hadisi na nawa 414 ya sunan baban sai ce babun in inna salama yujzi min sarami ai muna zancen gaba ne kaura cewa mutum ya yi gaba a kaura cewa mutum wannan zancen ne miki to sai buhari ya kawo wannan baban ya mai suna inna salam shi masu gaba inna salama idan suka yi sallama yi minas sarami ya isan musu gabar ta huta asaram huna shine gaba ita gaba ai mutum ya kaura cewa dan uwan shi ana ce mata almukata ko ka yanke mai ko alhijira ko ka kaurace mai ko kuma ka ce musarama duka asar munan gaba kenan me yake nihi in muna gaba ko kuna gaba ba an ce ba idan ka gamu da shi ka mai sallama in ya rama sallama to ku duka kuna cikin lada in bai rama sallama ba kuma kai kawo ta daga gabai shi wannan shi ne yake cikin hushin Allah to shi ne sai buhari ya kama wannan baban ya ce inna salama shi sallama da wanda suke gaba idan ɗaya sallama yuji su ulahu ya isa mai daga gaban nan ya fita bai ciki a wancan karatu da muka yi bayan mun yi bayani a wannan matsalai wasu malamai sun yi akan in mutum biyu suna gaba idan ka yi sallama ko da wancan bai mai da sallama ba kai ka fita amma dai wasu malamai suka je akan sallama kaɗai ba ta warware gabai sai an koma irin mu'amala kada tunda ai ana iya yin sallama yanzu dan ka ji an ce idan kuna gaba da mutum idan ka mai sallama ka buga to ai ka iya mai sallama assalamu alaikum amma dai cikin huska cikin bacin rai kuma bai ci wannan kowa na wa kowa huska kenan ka gaba dai da dan soranta da wannan wasu malamai suka ce akan ita gaba warware ta gaba daya fita daga hushin allah nan sai an koma mu'amala ana gaisuwa irin na da wasu kuma suka je in kai sallama mata isa tunda abin da zama gane ai ina cewa salamu alaikum ko bai amsa ba ni ma ko ba dan na so ba na faɗi dan da in an ce ne sallama na wuta ne da mun bar na so ya amsa kenan a yadda dai inganci kenan kawai gaba ko da an yi sallama a koma mu'amala irin tada don an koma mu'amala irin tada shine kowa ya fita daga hushin Allah kuma kowa ya fita da hadisin wancan wanda muka yi na wancan satin da ya ce ana bude kohin aljanna ranar litinin da ranar alhamishi sai a gafartawa dukkan bawa da baya shirka da Allah sai dai mutumin da ya kasance tsakankanin shi da tsakankanin dan uwan shi da kai wani gaba sai a ce ku dakatawa wannan har sai sai shirya kenan wannan a ce a dakata muku sai kun shirya sai kun koma kun shirya gaba ɗaya kuna mu'amala kenan ko da ka mai sallama ba akan kana so ba shi ma ko bai amsa ba kenan in kai dai ka mai sallama akai kai ka saki huska ka mai akan kana so ne a bar gabai yake amsa to nan ka wuta amma dai kamar ita ba dan kai ma kana so ba to har gaba har da sauran dan tsunguyanta to sai ya ce
قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني محمد بن حلال بن أبي حلال مولى ابن كعب المزحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال سمعت النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مرت به ثلاثة أيام فليقله فليلقه فيسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد فإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة
musallimu min al-hijra idan yana karanta mu amurka ban gurin gaba da wannan ruwaya ruwaya ce zaga a farajahu abu dauda wanda aka ho albani zaga ruwaya ce da is amma dai ruwaya ce laha shawahidu tana da hadisai wanda suka tabbatar da ita a baya a can baya ma ai yi ruwaya wanda buhari da muslim sun hudu ta inda yake cewa la yahidu li muslima an yahjura ahahu fawqa salata salatata ayyami yaltaqiyani fa yu'lud hadha wa yu'lud hadha fa wata ruwaya kuma fa yasuddu hadha wa yasuddu hadha to kaga wa hayrukuma alladhi yabda bis salam kaga wannan ruwayin na baya ko da wannan da ifiya ce amma dai shawahidi ne sun tabbatar da wannan ruwayin ma'anarta ma'ana ce na kirki dan kaga da kasa an sa da afawu albani kaga eh silsila a isnadin ta ruwaya ce da ifiya amma dai ma'anai tana da hadisai sahihai wanda suka tabbatar da ita me yake annahu sami'a aba huraira ya ji aba huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi yana cewa sami'tu nabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu aba huraira ce naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yahillu li rajulin bai halitta ba ga mutum bai halitta ba ga namiji mutum an ya hajura mu'minan ya kaura cewa dan uwan shi mumini kenan musulmi mumini bai halitta ba a gare shi ya kaura cewa dan uwan shi mumini fauka salatati ayyamin sama da kwana uku kenan duk gaba ko da za a yi ta kauce kwana uku na kenan bai halitta ba li rajulun ga namijin mutum an ya hajura mu'minan ya kaura cewa dan uwan shi mumini fauka salasati ayyamin sama da kwana uku sai ce fa iza marar salasatu ayyamin idan kwana uku suka shuɗe an yi tuwajibin ya shuɗe fayyal ƙahu idan ya gamu da shi to fali sallim alaihi to yana sallam tunda ba a so ka wuce kwana nawa to kaga kwana uku sun wuce kai mumuni ne ka ji wannan hadisin daga ka gan shi ya ce faliyar ka ya gan shi fali sallimu alaihi ya mai ya mai sallama fa in radda alaihi salama idan ka bai sallama idan ya maido ma sallamai faqad ishtaraka fil ajri to sun yi tarayya cikin lada kenan sun yi gaba kuma dan dalilin tsoron Allah sun shirya kenan dalilin wannan shirya wa sami lada wa in lam yaruddu alaihi in kuma ya mai sallamai sai shi abokin gabai sai yake mai da mai kenan shine wa in lam yaruddu alaihi faqad bari al musallimu min al hijra to shi wannan wanda ya sallamai ya kubuta daga wannan kaure cewa kenan ya kubuta daga cikin gabai kenan waye ke cikin hushin Allah shi wannan wanda bai mai da sallama ba kenan wannan ruwa ne take kantar da mu kamar ruwayoyi na baya wanda mai shigar da ko kenan dai gaba ka ta wuce kwana uku in kwana uku dai ta shure marat salasa in kwana uku suka shure fal yalqahu in ya gamu da shi fal yusallimu alaihi yamai fa in radda alaihi in ya mai da sallamai sun yi tarayya a cikin in bai maida ba kuma bari almusallimu si wanda yake sallama ya kubuta daga wannan kauracewa shi kuma wannan yana cikin kushin Allah kenan ranar gafara ma da za a bude kofin aljanna yawmul israni wa yawmul hamis fa yadda zai li kulli abdin la yushriku billahi shay'a kenan shi wannan wanda bai mai da sallama ba zai ya bayya ciki mun gane kenan wannan hadisin mai irin shi da dama a baya ko babu wani kalma sa'aba ko ishtaraka fakat ishtaraka suna tarayya a cikin ladan fa kuma nan wa illam yaruddu alaihi in bai mai da masallama shi abokin faqad bari'a kenan shi musallim wanda ya sallama ya kubuta daga gaban wannan da sai ce babi na 194 yace babun babi at-tafariqatu bainal ahdath ahdath nan da yake ne al-auladu sugari sinni at-tafariqa rarrabawa tsakankanin yara in sun fara girma kenan al-ahdath sigari sinni yaro wanda shi ba jariri ba ya fara magana kamar da yara irin sun kai sai kai sai in suna fiye sun fara magana sun fara wasa su ne ake ce masa hadasu sai yara masu yan shekaru su ba su kai daga dai wani biza abin da ya kai bizitan balaga haka duk wannan yara ne hadasu sai to shi ne nan su kamar wannan ruwa da zama karanta su umar bin haddad ya kasance kamar yaran shi ɗaya shi ƙanana hadasu sai da sahi bai so su ba wai raba su da yake bai so gaba daya su zamna a gida daya bai so gaba daya su zamna a gida daya su wuni wasa su yi komi tare sai ka gaida tiyar kare da ba sai ce wannan jekatan wannan jekatan wannan jekatan so yake wani zai sarka gamuwa a hikimar shi ya zama to kowa yana begen kowa kamar wai gani shi kowa yana marmarin kowa kamar shi a ra'ayin umar bin haɗa ya nuna kamar barin su su wunin nan ashirin jikat kullum suna tare wannan zai sa zai sanya musu su rika faɗa su rika aurecewa juna su rika wani abu su rika wani abuwa don wannan shi da al'ummar bin haɗaf sai yake cewa in safiya ta yi sai cewa yaran shi ku rarraba kan ku zamna a gida ɗaya ku duka mai zuwa gona ya tafi mai zuwa kaza mai zuwa kaza mai zuwa kaza ya tafi amma dai daga ba sai zama to a jone ɗin wani rurin gaba ɗaya ba duka tare ba suke sai wani ɗan lokacin da suke tare so yake wai kullum ya zama to idan zasu gamu kowa yana begen kowa wai don shi a ra'ayin shi zaman nan da suke yi sosai kullum suna guri daya kamar harshe da gwiwa ake tare sun daɗe suna tare ka asaba wai don kasu saba su taso da faɗa da wani abubuwa sai ya rika rarraba su shine buhari sai kama wannan baban sai ce a tafarka rarrabawa bainal ahdath tsakankanin yara kanana sai karanta abin da umar ya ce قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن بن مزرع بن مزرعي مزرعة قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه كان عمر يقول لبنيه إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحد فإني أخاف عليكم أن تتقاطعوا أن تقاطعوا ضعوا أو يكون بينكم شر
ita wannan ruwa da zama karanta ta fara da bihi buhari fi adabul mufrad wata afahu albani fi da ifil adabul mufrad kamar ruwa ce wadda baka samu ɗaya zai cikin adabul mufrad kuma wa in kana ma'anaha ra'ayi ne na umar dai bin hada ya kulu sai ta hadasa na mu ba hadisin سيتي حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مقراء قال حدثنا فضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه يتي كان عمر يقول لبني عمر يا كسنتي yana cewa ga iyayenshi kana umar umar yayi yaqulu libani yana cewa wani umar kenan daga an cima umar aka kai a sabai kasan da umar dan hada baki radiyallahu anhu umar ya kasance yana cewa da ɗayan shi idan asabahatum idan kuka wayi gari wai sahiya ta yi idan asabahatum idan kun wayi gari sahiya ta yi fami fa tabaddadu tabaddadu na ai tafarraku ku rarraba fa tabaddadu ku ku rarraba ku rarraba wala tashtami'u fi darin wahidatin kar ku zamna a gida ɗaya sahiya ta yi shi gaba ɗaya na waccan da wancan sai ce musu ku rarraba mai zuwa makaranta mai zuwa kaza mai zuwa kaza duk ku dai kar ku zamna a gida daya shine da wala tashtami'u fi dari wahidatin kar ku zamna a gida daya fa inni akhafu alaikum domin ni ina tsoro akan ku an taqadu kar ku yanke wa juna da ka ɗau kenan ka ku yi da ka ku yi zamanin naku na guri ɗaya zai sa ko ku yi faɗa ko ku saba wannan saba da zai kuma zai sa wannan ya kaure cewa wannan kenan shi ne ina tsoro a gare ku ku kaure cewa shi da shi ne ta ka ɗau au ya kuna bai da kuma sharri ko kuma ya kasance tsakankanin ku da kwai wani sharri da zai abu zaka bi wani ruwa ka gani kenan shi ra'ayi umar ne ita ɗaya shi eh idan asbahatu in in gari ya waye fatabaddadu fatabaddadu ai tafarragu ku ku raba wala tashtabi'u fi darin wahidatin kadda ku gamu a gida guda me yasa yace fa inni ahafu alaikum ni ina tsoro a gare ku an ta kada ukakku rika sabani hakku da rabu kenan ku yi gaba wa au au an yakuna bainakum sharrun ko kuma ya kasance tsakaninku da kai wani sharri to yanzu kai sai ya ta ga ta ɗan ku kuwa sai ai ba kai wannan ba saboda ya tarbiya ta can da ta yanzu ba da ce ba can ai can kowane ko ya ta kura raba ku tsaya gida kenan wanda ya je can wanda ya je can ai gidan kirki da su je to yanzu dole ta mu ai ba haka take ba kuma shi abin da yake nuna wata mai yanzu kana iyali kana da iyali in safiya ta yi kai kasance irin naka sojan goma sojan ishirin dukkansu suna ne gida gida da ai za a yi ta gwagwarmaya ko dan wannan ya bugi wannan ko dan wannan ya bugi wannan musamman ba su ba daya kenan dan wannan ya bugi wannan a yi faɗa tsakanin wannan wannan ta ko ta ce kamar yanzu da gidan fami irin namu a ce gida ne mata ne wajen guda hudu kuma dukansu wannan da iya bakwai wannan da iya goma wannan da iya takwas ko sahiya ta yi kuma dukansu daya a hadasa sirri ne to ya kaga ne sai gama a gida daya eh a yi sai gama a gida daya za a yi ta za a yi ta damba ko kuma wannan damban za ta yi sababin mai yanke zumunci da tsakankanin su ko kuma ya haddasa wannan rikicin nasu ya haddasa musu wani sharri to kamar wannan ne sai Umar Isa ya ta yi nan nashi da dama sai ce kurarren bar zama gida daya amma dai ba ya yanke musulunci ne ba wanda su dauki dogon lokaci dukkan lokacin a guri ɗaya su ne kenan su rarrabu zai kasance ranar da za su gamu kowa yana begen kowa yanzu auna gani namiji ne a cikin da mata guda hudu a ce ba gida ɗaya suke ba can can suke kenan rashin ga mu iyan nashi guri ɗaya gaba ɗaya ai sun yi sun yi shakuwa kowa na son kowa amma dai in kullum tare suke ba ai wata nan da kwai da kwai dambe to irin wanda yake yi kenan shi ra'ayi uba sai ce musu kuran rabu shi ne fatabaddadu ai tafarra kuran rabu la tashtabi ubi darin wahid kakku zamna a gida daya ni ina tsoro dan kakku yanke zumuncin ku ni ko yanke zumuncin ku kenan za ku rika faɗa tsakankanin ku sai ke iya ta shiga tsakanin ku in aka wannan ku ya shiga wa yakunu bainakum sharri sai ya kasance tsakanin ku da kowane sharri sai ce babi na 195 babun babi man ashara ala akhihi wanda ya shawara a bisa ɗan uwan shi wa illam yastashirhu ko da mutumin bai nemi shawarar shi ba abokin ka ne ɗan uwanka ne kake ke wani abuwa amma ni bai zube cewa ba ba ni shawara kai kuma ka san abin da yake yin wannan ba alheri ne ba sai ka kamo shi ka ce wani kaza nan da kai da kaza nan da kaza nan ba daidai ne ba wanda kai kaza da kaza din nan ya daidai akan bai tambayi ba shawararka kenan wannan babu yana nuna mana zai karanta da mu dan uwanka musulmi ko da bai tambayi shawara ka ba idan kaga abin da yake yin abu ne wanda bai a hudda shi ba sai ka bashi shine ce ma man ashara ala akihi wanda ya shawara arsa wa illa yastashirhu ko da dan uwan nashi bai nemi ba shawara shi man ashara wanda ya shawara ala akihi absa dan uwan shi wa illa yastashirhu ko da dan uwan bai nemi ba شاور سيتي
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وحب بن كيسان أخبره وكان وحب أدرك عبد الله بن عمر أن عبد, عبد الله بن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قشه ورأى مكانا أبيه في مكان أبيه
ورأى مكانا أمثل منه فقال له ويحك يا راعي حولها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته كان إتا ون رواية رواية أحمد يا هدوث أمسنة كما رواية ألبانيا صاحبها me take karantar da mu tana karantar da mu dan uwanka musulmi in ka ga wani abu yana yi ko da bai nemi ba shawara ka ka ba shi shawara shine sai ta hadathana amr bin khalid ne kala hadathana bakar an bin ajlan anna wahab bin kaysan akhbarahu wahab bin kaysan ya bashi labari wa kana wahab adraka abdullahi bin umar shi wannan wahabin ya riski abdullahi dan umar sai ce anna ibn umar abdullahi dan umar ra'a ra'iyan wata ran sai ga wani ra'iyan makiyayi anna ibn umar ra'a ra'iyan wata ran abdullahi dan umar ya ga ra'iyan wa ganamun fi makanin kabish dabbobin nashi kuma makiyayin suna wani guri wanda bai da kyau ga wata ruwaya shi dan umar ne ya zo wucewa sai ga wani makiyayi yana kiwo a wani guri inda ciyawar fadda da kyau kuma ciyawar babu ita ma kuma a can gaba da kwai wani guri ciyawa mai kyau da ruwa da guri kirki kenan ya wuce ya ji can gaba ga ciyawa ta kirkigo ga ruwa a gurin kuma sai isko wani makiyayi a nan kusan nashi kuma ba da nisa ba inda yake kuma gurin babu ciyawa kirki ko babu kyau kenan shi da ne ce ma anna ibn umar ara'in abdullahi dan umar ya ga wani makiyayi wa ganaman da dabbobin shi fi makanin kabihin abu wani guri mara kyau kenan kabih guri wanda babu ciyawa kirki gurin gane ne bayyana da kyau dabbobin suna kwaruwa ciyawa da suke ci bata isa su war'a makanan amsalu minhu kuma sai ga a gaba wani guri amsalu wanda yake kyawu amsalu wannan ahsanu kenan sai war'a makanan kuma sai ga wani guri amsalu minhu wanda yahi kyawu kenan amsalu ahsanu a gaba sai ga wani guri wanda yahi kyawu fa qala lahu sai ibnu umar yace yace wa ya ce wa makiyayi wai haka kai canka yara iya makiyayi hawulha kenan in kuduha ila makana hawulha juya su ko matan kenan shine hawulha juya su ko matan dokin dabbobin naka kai can gaba in kai wannan kwana da kai gurin kirki kenan shine na hawulha juya wannan dabbobin naka juya wannan dabbobin naka kaje can gaba da kai gurin kirki fa inni sami'tu rasul sallallahu alaihi wasallama yaqul dan naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa in ibn umar kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi dukkan mai kiwo sai Allah ya tambaye shi a bisa kiwon da Allah ya bashi kenan kai Allah baka kiwon dabbobin nan ka kasu makanin kabe ka kasu guri wanda baya da kyau ba ciyawa kirki ba abinci kirki ka ba su da yunwa yunwa kuma can gaban kai kwana ga gurin ga guri da kyau kenan ka ɗauke su ka kai su can saboda kai sai Allah ya tambaye ka akan wannan kiwon da kake kenan wannan ruwa da kake ganewa ai shi ibn umar da ya zo ya ba wannan makiyayin shawara makiyayin ya tambaye shawara kawai ya ga dai wannan abin shi yahi shi yahi kyawu yana haka ake so musulmi su zama in ka ga dan uwanka yana wani abu sai ka ga a'a wanda ya hana kyau sai ka ce wani i can ka je can ka je can kai kaza ki ne bai sani ba kenan sai ka ba shi shawara shine buhari cewa babu man ashara ala ahihi wanda ya shawara abu sa dan uwan shi ko da dan uwan nashi bai nemi ba shawarar shi idan zama da nake na uwantaka ne da gobe duk in kaga abin da zai kara ni ko zai kara shi ko zai kara wani abokin ka kenan ba sai abokin naka ba ya tambayi sai ka ce da ne zai zo sai ka ce mai kazan nan kazan nan kazan nan wanda ka je kai kazan nan kenan ka samu lada kenan zaman da kewa sai mu rika ba abokanmu na zama shawara ta kirki ko da ba su nemi ba shawara mun gane kenan mai girma za su tafi min hajjar hadis me miki gane wannan ruwaya ba da shawara ga wanda koda bai nemi ba shawara 196 babun man kariha amsalu su'i wanda yaki siffantuwa da siffofi munana amsalu su'i kenan ausafu zamima siffofi mara kyawu su ne amsalu su'i siffofi mara kyawu sai ka ce ausafu zamima ko ausafu haƙira ko ausafin ra'ina duka kenan man kariha wanda ya ki siffantuwa da siffofi mara kyawu ko kenan mummune ne kike ai su ne ba su siffantu da siffofi mara kyawu kenan sai wa babban suna wanda yake siffantuwa da siffofi mara kyau amsal ausafin zamima sai ce قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء الآعد الآعد في حبته كالكلب يرجع في قيعه wannan ruwaya bai ta ta zuna adabin mufrad buhari ya hudu ta hannu a can babban littafin nashi jami'u sahih ruwaya ce sahihiya yace hadathana abu nu'aym qala hadathana sufyan عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa min laisa lana laisa lana ko baya cikin mu mu mu ne laisa lana baya cikin mu kenan mu mu ne kenan ba ma san abu muna nisan ta abin laisa lana baya cikin mu mu ne mene masalu su'i siffantuwa da siffofi mara kyau laisa minna baya cikin mu siffanta da siffofi mara kyau laisa lana baya cikin mu mu ne masalu su'i siffantuwa da siffofi mara kyawu kenan ba a so mumuni ya siffanci da siffofi wanda ba su da kyawu shine sai buka misali da wannan sai irin siffofi mara kyawu kenan sai buga ma misali sai ci al'aidu fi haibatihi wanda yake maidowa a kyautar da yi kamar in baka kyauta hadiya ko afiya na baka kyautar wani abu sai kuma yanzu in ce na yi na fasa na saya ba saula na baka kowa shi sai ce mai zo saula na na kwaci ko na sai da na sake inji sai na baka injin wancan ka sake inji sai ka ba kana ko dan uwanka wancan injin washe gani wani yanzu ka kai ce kai mai zo injin nan na fasa ko ka sake mota sai ka ba dan uwanka mota wata sai ka ce mai zo motar nan na fasa to shine wannan al'aidu mai komowa fi haibatihi a cikin fi haibatihi haiba wacce haiba ce ta kwarjini in ka ce haibatihi mun koma kwarjini shi wannan fi hibbatihi hibbatihi kuma kyauta hadiya ko adiya kenan nan al'aidu mai komowa a cikin mi hibbatihi mikin shi kyautar shi mai kenan ake ne wanda zai baka abinci na fasa washe gari ko ba sa ta ana samu wannan ko sai an jima ma ko kare ne ma baka sai an jima ce kai na fasa wannan kyauta fa da bai baka ba takardun gurin sai ce na fasa kenan shine al'aidu mai komowa cikin kyautar da yi sai annabi kwatanta shi ce kamar kare ne kalkalbu wannan kamar kare ne yarja'u fi qai'ihi wanda yake shanye amai ko kuma in yayi amai ya bai da shi idan wannan garuwa ya muslim sai ce kalkalbu ya ƙi'u sun ma ya aƙuli ƙai'uhu garba musulun kamar kare ne da zai yi amai kuma ya cinye amai shi kaga mummunan misali ne kira kenan duk wanda zai ba da abu ce na fata to misalin shi kamar kalkalbu kare kamar kare ne da zai mai da amai shi kamar kare ne ya yi amai kuma ya cinye ni to kaga ban za a ba za kenan da wannan wanda kenan shi ne yawa baban ya ce man karihal amsa da su kenan kin siffanta da siffantuwa mara kyawu kenan irin wannan in ba da abu in ce a mai domini kenan irin siffa ce wadda mumuni bai kamata ba ya yi ta kenan siffa ce siffa mara kyawu wanda bai kamata ba mumuni ya yi ta babu na ɗari da gomiya tara da wanda eh wanda zai shinshina ma ko in na sayi moto zan baka wannan tsoron ko a eh ya shiga da shi ma malamai suka ce wanda zai gori ai ya ture lada kamar ni na ba kaza wanda ya ma abin sai rika ma gora ma gori kamar na baka abin sai ta gora ni in ba da ni ba ka hau moto eh in ba da ni ba ina kai ina hau moto kai da ka zo da kaza dalili na ka fara kaza in ba da ni ba ka yi kaza to kaga babu lada shi ma shanye kamar kare ne shi bai wannan ma zukira fi makai wal hadi'ati ma zukira babun ma zukira abinda aka ambata fil makari a cikin makirci wal hadi'ati da yaudara ma farko bai na makirci wa yaudara me zaka na makirci da yaudara da Hausa al makaru makirci al hadi'a kuma yaudara me bambanci tsakanin su me bambanci tsakanin makirci da yaudara eh mugun kulli ko yaudara ba haka ne ma farko bai ne makirci wa yaudara المكر الحيلة والخديعة هذا هو سكو دي واصلة شو المكر shi dibara shine almakaru kamar dibara tana iya zawa wanda na san halin kai ka zo kan makirci ko kuma yaudara na san halin ka sai ka zo ka yaudare ni shi ko makirci ban san halin ka ne ba kawai kamar a siyasa ko ana ba ana baka ci baka sha ba ana wani makircin ba kaga ya kabar garin ko a service ko a wani abuwa sai a gama kai wanda baka tsammani sai ama wani makirci sai kabar garin shi kuma yaudara ai ka san za a ma kamar mutum ne mutum ne ka san shi ko ka san mutumin nan ba mutumin kirki ne mutumin banza ne to wata ran sai ya zo da wata siffa yanda ka san ya ma addu'a sai zo ya dare ka ko sai da kanka ba ai zaka cewa kai mutumin yayi halin ya zo ya yaudare ni ya mun halin na shi ya yaudare ni kawai mutum yanzu a ce ya in ka bashi bashi kowa san bai biya kai ma ka san bai biyan bashi to yayi wata kwane yayi wata kwane sai ya zo a shirya shi gurin ka kuma ka bashi yana wani kaga yayi ya yaudare ka tunda ka san halin shi da wannan wata ran ita yaudara tana zawa akan ka san halin mutuma sai zo yadda ka san ya kwana mu addu'a yayin ce ikanin sai ka bashi sai ka rika ba labari ka ce ya zo ya mun shege ya yaudare na yi ya mu abin da ya saba kenan ka san abin yama shi ko ma kirci ai kawai mugunta ce eh shi ma kirci mugunta ce kawai za a tsara ne ko a service kai shugaba ne a gama ana so amma wani ma kirci a kore ka daga gurin ko a tada ko a yi ne kawai bakka da labari wanda bakka amma nan zasu mama sai a gama kawai sai ama wani makircin sai kaga an gama da kai kawai kenan shi ne zai ma bayani akan mazu kira abin da aka ambata fil makari akan makirci da yaudara buhari ya ka baban amma dai bai ka ba hadisan wanda suke bayani akan yaudara da ku hadisai da dama inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhadiatu wal finnari duk wanda yake yin yaudara to yana shiga wuta yaudara tana kai mutum cikin wuta wata ruwa kuma yace almakaru wal hadiatu wal khiyanatu finnari da yaudara da makirci da ha'inci duk suna kai mutum wuta jahannama kenan dai abin da zamu gane a nan da yaudara da ha'inci da makirci duk ba aikin wane ne ba ba aikin musulmi ne ba sai ruwa ya tafi قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو أصبار الحاثي الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن جر كريم والفاجر خب لئيم wannan ruwaya ruwaya ce sahihiya abu dauda ya hudo ta ashabu sunan abu dauda ya hudo ta turmuzi ya hudo ta kuma tana cikin silsila albani ma ya sa haka ita wannan ruwaya yace hadathana ahmad bin hajjaj qala hadathana hatim bin isma'il qala hadathana abu asbat al-harisi wa ismuhu bishr bin rafi shi wannan abu asbat al-harisi ai alkunya shi ce sai aka ce sunan shi bishr dan rafi an yahya bin abi kasirin an abi salama daga abi salama abi salama ta wannan dale ga sahabin manzon Allah Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf ne sai ce an abi hurairata daga aba huraira kenan shi wannan dan sahabi Abdurrahman bin Auf kuma ya samo daga sahabi Abdurrahman abi huraira Abdurrahman bin Sahar ad-Dausi shi aba huraira kale yace kala Rasul sallallahu alaihi wa sallama annabi ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace al-mu'min girrun karibun walfajiru kuma shi hibbun la'imun to nan sai ce almu'minu kowa da ya san mumuni shi mumuni duk inda yake mumuni girru mai saukin a yaudare shi mai saukin ba da jahilce shi ba shi mumuni mai saukin a yaudare shi shi ne girru kamar shi mumuni duk inda yake mai saukin a yaudare shi ne amma dai ba da jahilcin shi ba ka gane mumuni mai saukin a yaudare shi ne ba da jahilcin shi ba ba akan bai san abin ne ba ba akan wai abin bai sani ne ba ko kuma akan wai ga yanan ne ba kawai dai i ai in ka ɗauka yanzu ba da kai ba yanzu wani imanin shi da Allah da ka zo ka ce mai karin tsere billahi tallahi an yi kaza an yi kaza kawai ya baka yara eh kuma sai ka je ka yi ka yaudare shi ba iske kuma sai ka yanzu wani ba kawai zauwa ba zai yana kuka yana ne yanzu mutane wani ba ordinance ma sai yake ta maza iskoka yana kuka yana kaza yana kaza yana kaza kai da ka ga wannan zuciya ka sai ka yi sai ka kare ko sai ka yi abu to shi ne mumuni haƙiƙi kenan shi ne cewa al-mu'minu birrun shi mumuni mai saukin a yaudare shi ne karimun kuma mai kirki ne karimun mai kirki ne kenan sai ga wanda sufa kare ita kai mumuni ne kenan shi mumuni mai saukin a yaudare shi ne amma dai yaudar da ake mai ba a kan jahilci ba karimun kuma mai karamci ne don aka ce wani karim ne kenan mutum mai kirki wanda ya gama duk tabi'u na kirki shi ne ake ce mai kirki mai son mutane mai kyauta mai zumunci mai kaza mai kaza shi ne karimu wal fajiru shi kuma shi kuma fajiri hibbun mai yawan yaudara ne hibbun kasaratul khida shi fajiri mai yawan yaudara ne la'imun in aka ce wani la'im ne kenan mutumin banza ko mugu mugun mutum shine a ce wani la'im ko kuma mutumin banza ko kaza sai a ce mai la'im ne kenan nan ya siffar mumuni ya yi mai sauƙi jirrun mai sauƙin a yaudare shi kenan mumuni sauƙin kai gare da ka zo ka mara da tunai ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza sai ne sai ba ka yarda amma duk da wannan kuma mai karamci ne sai malamai suka ce gurshen wani hadisan amma dai ba an faɗa haka kuma ya zama to kayan ra da kowa kenan ba a hada bincike akan mutane ka a ce mumuni mai sauƙin a yaudare shi ne mai kirki ne kuma ka zama to kayan ra da kowa shi dai na nuna ma shi mumuni kawai sauƙin kai gare kuma duk abin da zai gaya mai musamman ka ce wallahi tallahi billahi kawai shi yanda shi yake ga zai karya gefe kowa ma yanda ya rada kai shi haka ya rada ai a rayuwar mun haka ne ba ai da ko wani kawai da ka zo ka yi jera zai magana ka annan mushibin musallada ka zance shi kawai yayi ya yara kai kuma makici ne kai da wannan magana ya ma zancen ta makici ne kai kuma makici ne ka tsara ko kuma wata yaudara ce zaka mai amma dai shi ba Allah ya yara dai shi ne sauki da mumuni ne shi kuma alfaji zai kan mai duk wanda kuma yana yawan yana yawan yaudara yana yawan haɗinki to wannan la'im ne mutumin banza ne kenan ne ke gaya ma a cikin abin da aka ambata akan makirci da yaudara sai nuna ma shi mumuni zai ga mai saukin a yaudare shi ne amma da yana da kirki amma dai shi kuma alfajiri mai yawan yaudara ne kuma mai yawan yaudara ne kuma me mutumin banza to kenan sai ka auna ga siffar ka kai ma a ina kai sai ce babu asibab ma mana sibab zagi zagi zagi da larabci ana ce ne ko kuma ce mai sabba zagi kadai shata ma ko shatam ko shatam shatam ko sabba zagi sai dai zagin shatama shi yana ɗaukar wasu sai diddi ne zagi duka shatama ke ce mai wasu ce mai kuma wasu sai in aka ce shatama zagi ne wanda za a aifanta ka da abin da naka yi shi kuma sabba wannan wanda za a zage gani a ce ɗan kaza ɗan kaza kayan ka zafi irin wani shi ta shi kuma ai da kai zagi wanda za a aibanta ka da abin da kai kai kawai mutum ne ya yi wani kwaranci ya yi wani wawanci sai ka ce sakare wawa banza ai ka zage shi ne ko amma dai ai shi shi kwaranci sai ka ce kai daga nan sakare wawa shi kwaranci ka ce mai kai tafi daga nan sakare wawa kenan wannan ka mai shatar ne ya yi abu amma dai ai ka aiwata shi ne a kan shi abin ma shi kuma shatar kenan shi wanda shi ne malam suke da aka ce mai shakam shi kuma sabba wanda zaka ce mai dan kaza ka zage shi ko ka ayyana shi da uwar shi ko da baban shi ko da wani shi ka zage shi shine sab kenan bai duka dai abin da zaka gane ba su da kyau da zagin da aiban tawar da ne duka musulmi bai kamata yi su ba sai kama wannan ruwaye
قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة بن بن عن ابن عباس قال استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب أحدهما والآخر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل نهضت قال نهضت الملائكة فنهضت معهم إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي صبه فلما رد نهدت الملائكة
to wannan ruwa da zama karanta ruwaya ce ita ma da ifiya amma dai da hasha wahidu kaga an sa da if da kasa ruwaya ce isnadin ta nan da kai wannan malamin dai malaman jarhi wa ta'dil suna da afashi abdullahi bin kaisan kenan ruwaya a isnad ina da kai abdullahi bin kaisan dan wannan dalilin shi ruwaya ta zama to ruwaya ce da ifiya to amma dai ruwaya tana da ma'ana hadisi wanda ya zo a musulun da ruwaya abu huraira wanda ya tabbatar da ita kamar ruwaya abin da ruwaya wata abin da abubakar siddiq ne ya tabbata nan bai kama ba ga abubakar siddiq ne ya tabbata nan sai kama labarin akan wa'ansu mazaje guda biyu ne to shi kuma ruwaya wadda ta tabbata akan abubakar siddiq ne abin ya tabbata zan mu karanta sai mu katar abu ta abubakar siddiq sai ce حدثنا محمد بن أمية مبي حدثنا عيسى عيسى بن عن عبد الله بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس قال استبى رجلان mazaje guda biyu suna zagaye juna istabba mazaje guda biyu suna ala ahadin rasul sallallahu alaihi wa sallama a cikin za a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar inda suke zagaye juna a majalisin annabi da wanda yace ma nan istabba rajulani mazaje guda biyu suna zagaye zagaye juna ala ahadin rasul a bisa zamanin annabi kenan an yi abin waƙiya a gaban annabi fasabba ahaduhuma sai ɗaya ya yi zagin mutum biyu ne ga sanako fasabba ahaduhuma sai ɗaya ya yi zagin da ɗaya ya yi zagin wal akhiru sakitun ɗayan kuma sai yi shiru fasabba ahaduhuma ɗaya ya yi wal akhiru sakitun ɗayan kuma ya yi wan nabiyyu jalisu wan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi kuma yana zamna a gudu dauki abu kama kana gani a fili na warko ɗaya ne da ya zafi shi wancan to kuma ga a majalisun dawa shi ne cewa wani biyu to yake sun marar dal'ara da ya shiru kai sai ga dai wanda sai mai da shi ma shi ne sun marar dal'ara shi ma sai mai da zage ce kai ma dai dan shi ne sun marar dal'ara sai shi ma mai da da ya mai da ma annaba muka ce na zaune gudun ko da ya mai dama fana hada nabi sai annabi ya yunkura na hada sai ya yunkura ya tashi sai annabi kenan fana hada nabi sai annabi ya tashi da ake yana zagin nashi annabi yana zagin kenan da ya mai da fana hada nabi sai annabi ya yunkura fakila sai wanda suke gudun sai suka ce na hatta annabi ka yunkura ka tashi kala sai annabi ya ce na hadatul mala'ika ai mala'iku ne suka tashi suka bar gudu fana hattu ma'ahum ni ma hina tashi tare da su inna haza yace kaga wannan ma kana sakita a kun lokacin da ake zagi dan nashi yayi shiru raddatul malaika alal ladhi sabahu malaiku ne suke mai dawa wanda yake zagi in yace kaza kai malaiku ce kai dai Allah ma ka tsini ma kai dai malaiku suke rama wancan shi wanda ya shiru fallan ma radda lokacin shi wannan wanda ya shiru shi ya maida na hadatul malaika sai malaiku suka yi gura suka tashi nima sai na tashi mun gane a wanda ta zo a wannan ruwaya to a ruwa wata ta zo a musulun na imam ahmad abin ya wakana ga abubakar siddiqi ana majalisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya zo yake gaya abubakar siddiqi magana yake zage shi yake gaya magana sai abubakar siddiq sai shiru yana zagin abubakar a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba abubakar yayi yayi shiru bai biya shi ba to sai annabi sai yake dariya yake murmushi lokacin shi wancan yana zagin abubakar annabi sai abu yake ba shi mamaki kuma sai yake kalla abubakar kawai yana mushi ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku kai abubakar ya ta mai tsaki sai ya ɗan mai da kaɗan bai mai da ba bai mai da ba kamar yadda mai sai mai da ba'adu ma ka ne shi mu sai mai da kaɗan daga shi ma irin zagin da yake da ya mai da zagin ma ina sai annabi ya bar gudu sai tashi ya bar majalisun da ya bar majalisar abubakar sai radiyallahu anhu sai ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rasulullah wannan ya zo ya zage da ya zage ni kana murmushi kuma na rama ka tashi sai ce lokacin da yake ma wannan magana mala'iku ne suke maida mai suke shiga tare ka suna maida mai suna maida mai da ka maida kai kuma kawai shedan sai ya zo gurin ni ko ban da zama guri da sai da bar gurin kenan kaga me kake kokar da siyasa to in karama kai da in an zage kai hakuri kai irin na abubakar ko ko karama kada to in waje yanzu na harko in ka rama irin yanda aka ma kayi kaza kai ma kace kayi kaza kayi ne me yasa kayi kisasi wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atun mislha amma dai gaban ayi sai ta ce faman afa wa aslaha fa ajruhu kuma tan fa in aqamtum wa la in sabartum fa huwa khairul sabir kenan abubakar da ya dan rama yayi laifi bai dan laifi ba bai laifi ba tunda ai an ce sakamakon mugun aiki mugun aiki kwatamcin shi wanda ya muna nama ka muna nama kamar yadda ya muna nama ka wanda ya ci mutuncin ka ci mutuncin shi kamar yadda ya ci mutuncin ka ko to amma dai farkon aya fa a ƙarshe sai aya ta ce amma dai fa man afa wanda ya rangwame wa aslaha yayi sulhu ya shafa wancan lafiya fa ajruhu alallahi yana da babban lada a gurin Allah kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya so abubakar ya yi shiru ya samu wannan babban ladan gurin Allah kuma ayar ta bi ta ce fa'in fa'in aqabtu in aka murguna muku ku yi me kuma ku murguna kamar yadda aka murguna mu amma dai wala in sabartum in kuka yi hakuri fa huwa khairun lakum shehi alheri a gare ku kenan hakuri shehi kenan duk wanda zai zage ka ya gaya ma magana in ka ce ya zo ya aibanta ka aibanta shi wawa jahili sakare kai ma ka ce baka yi laifi ba ka hau ta sama amma dai abin da ya alheri ka yi shiru mala'iku in kai shiru wa zai shiga tare ka mala'iku shiga tare ka ke dai yaran da gema ma kamar yawa polisi ne yana wa kan shi muwa kenan abin da ya alheri ne zaka yi ka yi shiru ka kyale kenan mala'iku sun shiga tare ka kenan shi ne wannan mazan guda biyu kenan muka ce wannan ruwaye a nan zaga isnad inda ifi ne amma dai asalin sahihiyar ruwaye kaga ma'anarta na abubakar siddiq ne sai yake قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رضيه بن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم درداء أن رجلا رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك فقالت إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكيت زك زكينا بما ليس فينا to ita wannan baiwa Allah ummu darda ko yace hadathana wa muje hadathana wa hisham bin ammar qala hadathana wa rudaysh bin adiya hadathana wa ibrahim bin abalat an ummi dalda'in daga wa wata ce ummi dalda'in wace a a ummi dalda'in wace ce wa mijin nada abu dalda'in ai duka alkuniya ce ya sunan shi wai mai bin zai wancan wancan satin muhammadu abu dalda'in sahabi ne babba daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan shi uwai mirbin zaidi uwai mirbin zaidi matan shi guda biyu ne ɗaya sahabiya ɗaya tabi'a dukansu ana musu alkunyar da ummu darda ummu darda da wani a hadisi sai a ce ummu darda kubra da ummu darda sugura ummu darda babba da ummu darda karama mafi yawan a hadisi ita wannan karamai ummu darda sugura ita babban malama ce cikin tabi'ai baitan ita sahabiyar ta rasu sai ya aure ta kenan duka sai yake musu alkunya daya ummur darda kenan dai sai kaga sai a bambance shi da ummur darda il kubra da ummur darda'i sugura to nan wannan mai magana da yace ma an ummur darda'i daga ummur darda'i sugura din ci sugura kenan ko ce a a sugura karama wadda tabi'a ba sahabiya ba sunanta hujaimatu sunanta hujaima to ita wannan ummul daddai babban malama ce zamanin tabi'ai tana da majalisi tana ba da karatu tana kaza tana kaza ita ummul daddai to ita ummul daddai nan wanda ake ce mata hujaima ita ce anna rajulun ataha wata ran sai wani namiji ya zo gurin ta irin mazawa masu ka haske ai a rayuwa in an zage ka ko an ci mutuncinka ba a so wani ya zo gaya ma shi wanda ya zo gaya ma shine ne shedan ke kamar can wani ya an a wata fada an bude fash ɗinka an yi kaza an yi kaza shi kuma sai zo ce ai an yi kaza an yi kaza wannan shine babban shedan malamin suka ce to shine anna rajulan ataha sai wani namiji ya zo gurin ummu da dadi su guda hujaima fa qala sai ya ce mata inna rajulan wani namiji na yaminki ya koshe ki ko kuma ya ci mutuncin ki inda abdul maliki bin marwana a gurin sarki lokacin nan zamanin halifa abdul malik bin marwan ne yake sarauta sai wani ya kama ita babban malama ce tana gida sai wani ya kama ta tsogumi har gida yace malama ai wani ya je gidan sarki yayi ta koshe ki yayi ta cin mutunci ki a gaban sarki kenan yayi je yayi ta bata ki shine ne yace anna rajulan nalamin ki wani namiji ya je ya bata ki ya ci mutuncin ki inda abdul maliki a gurin abdul maliki wani abdul maliki abdul maliki bin marwan mun gane wani namiji ya zo gawa ya zo gawa umma dadda wadda sunanta hujaima to ya zata ce ummu ne ayin zarka sayo shi jiki ko ya ƙara baka ya ƙara baka haske ko amma in tashi ka bashi na addini ta ko eh kamar wani zo ce ya so ka gida ce ai jiya a fada da aka sawani da ya same ka ya ta wanke ka ya ta bata ka ya ta bata ka a yanzu dai da wuya za a samu a cikin goma da wuya wanda suke kai ni bana wannan magana ɗaya ko biyu za a samu a rayuwar mutum yanzu gaskiya to da ya zo gaya mata umar dadda ya take mai karanta faƙalat sai umar dadda hujaima hujaima ita ce mai inna in nu'ubanu bi ma laysa fina in ana kushe mu da abin da ban mu da shi kenan in ana bata mu da abin da ba haka ne ba faɗa lama zukina so ai su da yawa kuma a wani guri an tsarkake mu da abin da ba mu kai ba ita ce bakara ka tayyaka kun gane ba ya gaya mata ba ita ce eh in ana kushe mu a wani guri da abin da ba mu ba to ai kuma su da yawa za a tsarkake mu da abin da ba mu kai ba in ana kushe mu da abin da ba mu yi ba to kuma ai su da yawa ana tsarkake mu da abin da ba mu kai ba in ka lura ai haka ne kuma duk bushe kan da ake aiko da kuma masoyan ka wata su yi ta ziga ka ziga da suke ma'ai ba kai ba ba kai can ba to lokacin da ake ziga ka ba kai gurin ba ka zo an ka an ce ana can ya zo ya ce ma ana can ana ziga ka inda ba kai ba ka je ka hana ai bai zuwa ya hana ka gaya ba ko to shi ne sirkofin kenan mutane kirki ta biyar ba ta tsaya ta shuwa da shuwa ruwa sai ta ce bakara ta ka hedi ta ma ta kare majalisinta na karatu da ya gaya mata wannan kawai da ya gaya mata ce ta ce in dai ana kushe musu kenan in wani guri an kushe mu kenan kamar ka ce mai ka ce mai ne in dubu sun sun bata ai dubu sun yi in dubu sun zage ni ai dubu sun ce mutumin kirki ne wanzu ba haka ne in ɗari suka ce ma wannan mutumin banza ne suka kushe ka suka yi ne ai da lotar kuce za a samu wasu ɗari kuma su yi ne su gyara ka kenan wannan ruwa da suka karanta da mu idan an zo an ce an zage ka duk da muna baban zage ne idan aka same ka gida ba shi kai da kunnen ka ba aka zo aka ce ma an zage ka an ci mutuncin ka an fata ka an kushe ka kakka ji magana sai ka ce yana magana in nu'balu bi ma laysa fina in ana kushe mu da abinda ba namu ne ba to su da yawa kuma ai su da yawa kuma an tsarkake mu da abinda ba mu kai ba in a wannan kotan an ci mutuncin mu a wannan kotan an karrama mu to kuma kai ba kai waye ba a ci mutunci shi annabawa da suka huce tabi'ai sahabbai kuma ba haka ake ba kenan sai mu koyi da irin wannan magana tawa ta umar da in an kama tsogumi sai mu ce a'a amma da duniya ta zo illa man illa man rahimar rabbuka kaɗan ne yanzu ka kama tsogumi na wani ya bata ka wani ya ci mutuncin ka baka tsaya ka shi wale shi ba ko kai irin wannan magana Allah ya taimaka ina da kai mu to kenan hadisi حديث إلى شو قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صحابه قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب ita wannan ruwaya da za mu karanta ita ma ruwaya ce sahihiya yace hadathana shihaban an abbad qala hadathana ibrahim an humayd bin humayd الرواسي عن اسماعيل بن عن قيس قال قال عبد الله عبد الله يتون عبد الله ولا عبد الله عبد الله بن kenan duk a isnadi in kaga abdullahi aka tsaya cik kawai ka san dan mas'ud ake kamar yanzu a isnadi ne kaga an ce umar a tsaya kenan da umar bin hadawa ke kenan a bada lakin abdullahi abdullahi su ji yawa ne a sahabbai kenan duk wani sunan an ka koma littattafan tarihi na sahabbai zai ga abdullahi abdullahi abdullahi ɗari ruwa ne da kwai isaba fi tarihi sahaba ko kuma littafin usudul gaba duk inda kowa nan zai ga abdullahi wanda zai ɗauko ma da tattawan wannan tarjama sahabban faɗan tabe in ya zo ma abdullahi ya zana ma da dama in ya kama suna wanda ya zana ma yanzu zai ga abdullahi da dama ne a sahabai ma abdullahi wanda suka shahara ai da kwai abdullahi bin umar abdullahi bin amr bin asi wanda suka shahara a badala wanda suka shahara abdullahi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar abdullahi bin abbas da kwai bin abu bin as to amma dai duka in isnadin hadisi ya zo ma ce ma abdullahi ya yi shiru sai ka ce wane ne dan mas'udi ke kenan abdullahi dan mas'udi ce idza qala rajulun li sahibihi idan mutum ya ce wa abokin shi an ta adubi kai maki ina ne kawai ka zo mutum ka ce kai maki ina ne fa kada kharaja ahaduhuma min al-islam sai abdullahi dan abbas ya ce to ɗaya daga ciki ya huta daga musulunci ga wata ruwa kamar ka zo ka ce wa mutum kai dai makiyin Allah ne ko kuma kai makiyin kaza ne kenan ai in ka ce kai makiyina ne abin da yake ne in ka ce kai makiyina ne ai waya maki musulmi eh waya maki musulmi eh kenan ai bai kamata kai duk alkici da yake mutum ka ce kai makiyina ne kenan shi da shi dan mas'udi yake cewa idan mutum ya cewa abokin shi kai makiyina ne to faqad haraj faqad haraj ahadu ma min al-islam to dai ya fita daga cikin musulunci tunda ai musulmi zan bai zama ta maki ga musulmi dan uwan shi ko musulmi ne zama maki da musulmi in dai maki ga ne wane ne kafiri au bari in min sahibi ko kuma ya kubuta daga abokin nashi in dai kake maki ka to ka kubuta da shi kana kaisu sai kaisu yace wa habar ni ba'atu abu shuhaifata sai abu shuhaifa kuma ya kara bayanin labari yace anna abdullahi kala abdullahi bin mas'ud yace illa man taba sai dai wanda in yayi magana ya tuba kenan a hadisi ne mako sahabi ne wada abu da ya tsorata abu fasa wadin wannan a magana kenan ba wai da yake ba ya kawo ta daga musulunci ba kawai kafiri ne kenan tahazir ne shi abdullahi dan abbas yake cewa abdullahi ne mas'ud yake cewa mutum ke yanzu cewa dan uwan shi kai makina ne kenan idan haka ce mai makiyin ka ne to faqad haraja ahadu ma min al-islam eh ya fita daga musulunci kamar kalmar kafirci ce da aka ce idan ka zo ka cewa mutum kafiri to sai ta hau daya dawar ita kalmar kafirci a manhaj na ahlus sunna wa jama'a ba ayyana mutum a ce kai kafiri sai dai aiki sai dai ce mai aiki kaza kafiri ne ba ka ce ba wa na gatanin kai kafiri ne in dai ba kafirci ba ka gani na zahiri ga yanan gunki yana mai sujada mun gane ga yanan kalli rana ya mata sujada ga dan akuyan shi baki ko baka kaza yana yanka yana mata sujada to wannan mine ne na mi kafirce ne mi na zahiri amma dai na wannan na abubuwa tsankanin musulmi yayi kaza yayi kaza ba a dogawa dora tablasa sai dai a dora wa aikin mai aiki kaza kafiri ne kamar aya ta ce kaza kenan kafirci ba a so ka ayyana wani ga yanan ka ce kafiri ne kenan ka bar shige shirye na kenan idan ɗaya cewa fasar hadisi abdullahi ya ce iza ƙala rajulun lissahibi idan mutum ya cewa an ta'aduwi kai faƙar haraja ahadu kuma min islam to ɗaya ya huta au bari'a min sahibi ko kuma ko kuma ya fita daga abokin nashi ƙala kais kais ya ce wa habar ne ba'adu kuma bayan wani sake ba da labari abu juhaifa ba labari ya ce abdullahi ya ce illa man taba sai dai in ya hudu daga baya sai tuwa sai mu tsaya daga nan idan Allah kai mu satin gaba sai mu tashi babun sakail ma'u shayar da ruwa ko san sadaka da tai kowace sadaka lada ita ce sadaka ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus sadaka yayye sadaka ba sadaka ruwa idan zamu tashi akan sadaka ruwa ranar satin gaba idan Allah kai mu lafiya fata abinda ma karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika